muhibbin wa nuzhatul mushtaqin yana magana akan ƙamna kawai da ya zana sunaye na ƙamna to wanda yake na sama ko kuma wanda in an kai shi an kai ƙarshe a ƙarshen sunaye an kai matuka sai kawo al'ibada bauta mine da ake ce mabauta ba ka tashi sai lokacin da mai gidanka ya ce tashi ba ka zaunawa sai lokacin da mai gidanka ya ce zauna wannan ita ake ce mabauta أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع بنجي إن دي ذا أكرا سونانا أما أنا تيوا باوانتا تنافق واجي قائدة تقمنا ɗaya daga cikin jinsu ya ce walau ƙila ne mutu sam'an wa ta'atan da an ce mani mutu to zan mutu saboda biyayya wa qultu lida'il maut ahlan wa marhaba mala'ikan mutuwa kuma wanda aka tuno wanda makamnaci na ya ce in mutu sai ce mashi yazo ya dauki ran a yanzu wannan shine kamna duk abinda makamnaci ya ce ka aikata shi haka kuma sahabbai suke wani daga cikin su yace da za a ce mana taka wuta ababe da yawa suna iya ka jure masu amma ka aza jikinka ga wuta abu ne bai juruwa ya ce da za a ce mana taka wuta inda na san wannan taka wutan zai kusantar da ni da makamnaci na ya ce wallahi zan ɗauki kafa ta an aza ga wuta ina ma mai farin ciki cikin azawai saboda ai na zo ma makamnaci na cikin zuci kamin ya ce taka wutan nan ai sai da ya cina da ni saboda na zo mashi a zuci wannan zai sa in yi farin cikin taka wutan nan wannan shi ne udaba suke faɗa wajen ɓangaren ƙamna ta masoyi to ba wanda suka tabbatar da haka a aikace kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tabbatar da hakan a aikace annabi in yayi magana ba su cewa ne kake nufi ko da sun fahimci wani abu daban ba su ce mashi dan me ba su cewa me yake nufi abin da ya kamata ma su yi tambaya ba za su yi ba me yasa annabi ya ce shi kadai ke gabansu yahudiyawa lalatattu ne tun a da mujirmai ne makasar Allah maɗaukakin sarki ya mun maganinsu a wancan lokacin duk gidajensu za su zo su yi mai kewayewa wadda ba a iya samu a shiga gare su khaibar suna da ganuwa daban-daban wanda suka yi sun shige ciki an kewaye su an kasa inda za a yi a buɗa a shiga gare su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda Allah ke so annabi yake son shi yake son Allah yake son annabi Allah da ma'aiki kuma suke son shi da goban ta yi sai ya ɗauki tuta ta yaƙi ta musulunci sai ya miƙa ga Ali bin Abi Talib yace tafi ka yaƙe su kakka waiwaya kaga kakka waiwaya din nan ai ba yana nufin kai ya waiwaya ya kalli baya ba mutumin da bai waiwaye makiya za su iya zuwa su kashe shi zai iya zuwa wani abu ya zo ya bige shi wani abu zai iya kawo mai hari ya kamata ya tambaya wani irin waiwaye kake nufi annabi amma da annabi ya ce tafi kakka waiwaya muna fahimtar kakka waiwaya kan wani abu ya ja hankalinka ya hana ka abin da na ake ka dan shi amma ali ibn abi talib yanda annabi ya ce haka zai aikata ya miƙe ya tafi sai yake son ya tambayi annabi ya waiwayo wai ya tambayi annabi bai iya waiwayowa ya tambayi annabi ba saboda ni saboda annabi ya ce mashi kakka waiwayo daga nan ya ɗauke baki ya ce ma ma'aiki a kan mi zan yaƙe su annabi ya ce mashi za ka yaƙe su ne a kan su ce la'ilaha illallah muhammadun rasulullah in suka yi haka shi kenan kabar su ya waiwayo abu huraira ya ce fuskar shi na gaban inda ya tafi yake ce ma annabi a kan mi zan yaƙe su amma bai waiwayo ba saboda cikan biyayya su ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi zai ga zobe ga wani annabi ya taba yin zobe na zinari yasa duk sahabban sai suka dauki zobe na zinari suka yi annabi yana cire wannan zobe da ya ga sun yi ya cire ya dadda shi daga nan suka rinka cire zobubukan su na zinari suna yadda su saboda namiji bai sa zobe na zinari annabi sai da ya daga zinari ya daga alharir ya ce hadani haramun ala dukuri ummati hillun li'inatiha kun ga ababen nan guda biyu ya haramta ga mazaje daga cikin al'ummata mata kuma ya halitta gare su zinari tana da tsada in ya dauka zai iya saidawa in aka ga dama za a narka ta a sake a yi wani zoben irin na mata ko a yi sarka ga matar shi annabi ya tafi suka ce mashi to ɗauki zoben kamana ya ce wallahi bayan da za a yi in ɗauki zoben da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jefar da shi madam annabi ya jefar da shi bayan da za a yi ɗauke shi annabi ya aika Uthman ibn Talha cewa ya kawo mai mabudi na Ka'aba ya je wajen mahaifiyar shi ya ce kawo mabudi na Ka'aba don suke kula da Ka'aba uwar ta ce ba zan bada ba ya ce annabi ne fa ya aiko ne ya ce wallahi ko ki bada ko ki gauka a kanki bayan da za a yi balarabe ya ma mahaifiyar shi haka in ba dan annabi ne ya ce ba da za ka yarda ka ce mata umman ka kalle ta ba daidai ba ɗabi'a ta larabawa za ka ga kanka ƙasa ba kuna da kissa amr ibn ummi kulthum ba sarki ne ya ce wane ne wanda ‘yan uwata ta ce makoshi ta yi abu ma za ta yi ba saboda isa suka ce amur ya ce to ku gayyato wani shi ana zaune uwar sarki ta ce miƙo mani wannan kwanan da ke kusanki ko abin da ke kusanki ta yi kururuwa ta ce ni ce za a aika yana jin ƙarar uwar shi ya tashi ya fi da kan sarki yace ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina kan mutun ya mamu ganganci sai mu ganganci saman ganganci ƙara da mahaifiyar shi to wannan uwar shi yace abin da kuke so akwai wani abu dahda abu dahda yana da gona tana ɗauke da dabino 600 ya ce na ba Allah da ma'aiki ita ce mafi tsadan abin da ya mallaka amma wa ya ce a bada Allah wa ya ce a bada annabi da haka komi ne ne za su iya bada shi saboda Allah da annabi annabi ya yabe shi ya ce a aljanna yana da gije ba a san irin yawan gidan gije wanda ya yi ƙasa-ƙasa gaba ga wannan mutum abu dahda wanda ya ɗauki wannan kyauta ya bada saboda Allah saboda annabi ya yi umarni a yi sadaka haka suke mazansu da matansu lokacin da aka yi yaƙi na uhud aka kashe hamza hamza ɗan uwan baban ma'aiki ne abin ya bakanta ma annabi da rai da ‘yan gidan annabi kuma ga ya jarumi wanda ke ba musulunci kariya hamma aka yanki cikin jikin shi wannan magana da ake cewa hind wai ta yanko zuciya ta hamza kamar yadda muka sani tun muna yara a cikin tsira wai ta tamna ta kasa haɗewa ta zuddo duk ƙarya ce ta shi'a wal ya'lamu talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira duk mai karanta sira ya san cewa ba dukkan abin da ka ji bane wai ya inganta la bangaren hadisi akwai isqani kari akan bangaren sira ƙarya ne ba a yi hakan ba tare da shahara ta kissa kowa yana zuwa ya gawa aka kashe mashi safiya ya kuma baban ma'aiki ta tunkaro cikin bacin rai ka san bacin rai yana sa kake karɓa umarni mai da'a ma irin shi ya ɓace za a ce bari yake bari a ce iya ki to amma su sahabban annabi ɓacin rai bai sa su saba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta tunkaro annabi ce almar'atal mar'a ku dakatar da ita kar ta je ta ga abin da aka madan uwanta ya tari gabanta tana da ƙarfi ta ture shi ta yi gaba yana cewa to annabi ne fi take dakata daga nan sai ta tsaya ta ba shi lakafani da ce ya je ya rufe ɗan uwan mamashi haka suke sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha radiyallahu anha kiciya za ta zo ta zuba mata bala'i irin yadda take so matan annabi akwai kici tsakanin su tare da tsoron Allah ba su cutar da junan su ba su yin abin da bai kamata ba amma suna kishin juna kishi abu ne ɗabi'a wanda yake cikin mata don haka kamata ya yi maza wanda suke aure da mata fiye da ɗaya su rinka kula da wannan wani abin mace za ta yi shi kishi ne ba rera ka ta yi ba annabi an yi abubuwa da yawa gaban shi saboda kyaukyawan ɗabi'un shi game da iyalan shi ya yi haƙuri a kawo abinci gaban baƙi ta kifar da abinci ba zai ce komi ba sai dai ce mahaifiyarku ta yi kishi kaɗai in kai ne yana yiwa inda kai da ita da ka iya kyarewa amma an yi baki na fita kunya to kaɗan ne daga cikin maza wanda ke iya tasarruf wanda yake na hankali a irin wannan wuri suka aiko zainab saboda sahabbai ko wani abu za su bada wa sai su kalli ranar da yake wajen aisha sun turo fatima ya shi annabin kai da farko Aisha ta ce lokacin da ta taho muna tare da annabi kwanci ta ce irin yadda annabi ke takawa yana ɗaukewa irin tahiyar shi irin shi take yi da ta zo ta ce to matanka suka aiko ni a yi kaza a yi kaza ka ga yarinyar nan kaza da kaza da kaza tana magana akan aisha annabi bai ce komi ba sai da ta kare ya ce diyata kina so na ta ce ina son ka ya ce to so wannan wannan da ya sa malamai suka ce san aisha fa wajibi ne dole ka so ta akwai so na ɗabi'a yana yi wa muni na mutum ya zamo bai birke ka ba ka ga mutum bai birke ka ba kawai ka ga kai na baka haushi to akwai kuma so na shari'a wanda dole ka so shi ko da bai birge ka ba ko ka bashi bata birge ka ba to ni na mace ma me nake ci Fatima Aisha to san Aisha dole ne ɗan shi'a da kaga suna kin Aisha ko to wannan kawai rishin rabo ne da Allah bai yi da su na su tina a lahira ba san Aisha dole ne so ne na shari'a ba so ne na ƙabi'a ba Fatima ta koma suka ce bari su turo Zainab dan ita ma tana da matsayi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zainab da tazo ita ba lallaba annabi ta yi ba ita shiga aisha ta yi saboda kishi ta zubar mata abin da ta ga dama aisha radiyallahu anha me tace nan ne shahid tace sai na kalli fuska ta ma'aiki in ga in na maida mata zai yi fushi annabi bai ce fa kar ta maida ba amma fuska annabi take kallo su wai in ta maida zai ji bai ji dadi ba kenan in ta san annabi ba zai ji dadi ba ko zagin ta aka yi ko cin mutuncin ta aka yi duk abin da kishiya za ta mata za ta iya haƙuri saboda kar ta fata ma mijinta saboda kar ta fata ma ma'aiki da rai ta ce lokacin da na ga ba zai yi fushi ba ta kaka ta gani karanta fuska duk macen da bata iya karanta fuskan mijinta ba ta iya gane yana so ko bai ce yana so ba ta iya gane yana ki ko bai ce bai ki ba to wannan yana yiwa in mijin ya buɗe baki da sakinta zai buɗe baki dole sai ana karanta fuska maza ba su magana da yawa abu zai bata masu da rai sai su shiru da yawa suna son wani abu a masu kunya sai ta za su kyale mace wadda take ta san ciwon kanta ita ce wadda in ta kalli wasu nuna san annabi sallallahu alaihi wasallama karanta ababen da annabi ya yi karanta ababen da annabi ya ce a bari bar su shi ne ka tabbatar da abin da Allah ke so da ma'aiki inda ma kana kawalin mu'mini na ina du'u ilallahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun اللهم اغفر لنا